نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وفناء وفناء الدنيا وأحوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحمدها على الاستقامة
باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى wannan babi yana bayani dangane da umarni ga bayin Allah su yi tunani cikin ganin girman abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta cikin girman abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta irin su sama da ƙasa irin dai abubuwa manya-manya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta irin raƙumma wa fana'id duniya da kuma yin tunani dangane da abin da ya shafi ƙarewar duniya duk yanda bawa ya kai a jin daɗi da morewa to zai wayi gari wataran babu shi a duniyan nan wa ahwalil akhirati da kuma tsorace-tsorace da firkici na gobe kiyama wato lahira kenan da yin tunani dangane da abin da ya shafi abubuwa waɗanda za su iya kawa mutum cikas game da shiga aljanna a gobe kiyama wasa'iri umurihima wato da sauran al'amuran waɗannan abubuwan guda biyu al'amurra na abin da ya shafi ƙarewar duniya da kuma al'amurra na tsorace-tsorace na lahira wa taqsirin nafsi wa tahzibiha sannan kuma wannan babe yana bayani dangane da wato mutum yayi tunanin gajartar ransa wato duk yanda rai na mutum ya kasance duk yanda yayi shekaru to wannan shekarun da zai yi idan aka hada su da shekaru na lahira wato yan gajeru ne yan kaɗan ne ba su da yawa wa tahzibiha da kuma kimtsa kimtsa rai ya zamanto mutum ya gyara halayen shi ya gyara halayen shi ya gyara mu'amullar shi tsakankanin shi da Allah ya gyara mu'amullar shi tsakankanin shi da jama'a shine tahzibun nafs wato kimtsa kimtsa rai wa hamliha ala istiqamati sannan kuma ya dora wannan zuciyar tashi akan hanya wanda take ta daidai hanya wanda take mai kyakkiya hanyar Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam da karkatar da ita daga dukkan hanyar da ta ci karo da waɗannan hanyoyin dukkan hanyar da ta ci karo da hanyar Allah da ta manzon shi sallallahu alaihi wasallama to ya karkatar da zuciyar shi daga wannan bangaren na'am
قال الله تعالى إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإنجيل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا والآيات في الباب كثيرة ومن الأحاديث ومن الحديث الحديث السابع الكيس من دان نفسه
قال الله تعالى Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani ya ce, Ƙul inna ma a izukun wahida, ƙul ka ce da su ya Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, inna ma a izukun sani dai kaɗai ina yi muku galgadi bi wahidatin da tada guda ɗaya, ina yi muku wa'azi da tada guda ɗaya, ita ce tada ta la ilaha illallah. wato ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan tadar guda ɗaya ta kumshi dukkan wani zancen da ya kamata a ce na yi shi. Wato, inna ma a izukun bi khaslatin wahida mushtamilatin ala jami'il kalam wanda ta kunshi dukkan zancen da zan yi muku malam mujahid ibnu jabar ya ce ita ce kalma ta ta musulunci kalmar tauhidi hiya kalimatu at-tauhid ko kalimatu al-ikhlas la ilaha illallah waɗansu daga cikin malamai suka ce inna ma a'idukum bi wahidatin sanide kadai ina yi muku galgadi ne da tada guda ɗaya wato ina yi muku galgadi ne da alƙur'ani abubuwan da alƙur'ani ya halitta ku halitta shi abubuwan da alƙur'ani ya haramta ku haramta shi abubuwan da alƙur'ani ya ce a aikata ku aikata abubuwan da alƙur'ani ya ce ku nesanta ku nesance shi wato shine inna ma a'idukum bi wahida sannan kuma ya bayyana wannan galgadin nashi ya ce an taqumu lillahi matsna wa furada an taɓumu lillahi wato ku tsaya lillahi saboda neman gaskiya ta Allah subhanahu wa ta'ala ku tsaya matsina biyu wa furada da ɗai-ɗai-ɗai wato ku zamna ku biyu a share ɗaya ko mutum ɗaya ya tsaya shi kaɗai sun mata tafakkaru sannan kuma ku yi tunani cikin halittar kanku ku yi tunani cikin halittar sama da ƙasa ku yi tunani cikin halittar duwatsu da Allah ta'ala ya yi, ku yi tunani cikin halittar ƙoramomi da jiraguna da abubuwan da ya shafi dai duka abubuwan halittawar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi. Ku yi tunani, sannan kuma dangane da hakanan ku ƙara yin tunani akan cewa lalle shi wannan abokin naku wanda kuke tare da shi ba mahaukaci ba ne, sannan kuma shi ba boka ba ne, an gane ko? Shi ne summa tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna wato in muka hada ta da ayal kenan ba wata hauka da take tattare da abokin ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda waɗansu daga cikin wato kafirai suke siffanta shi da cewa shi mahaukaci ne wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikru innaka lamajnun wato suka ce da shi mahaukaci ne to shi ba mahaukaci bane gane ko وقال تعالى الله سبحانه وتعالى يتي إن في خلق السماوات والأرض للي حقيقة تكن هلت سمي بكوي دكسي بكوي واختلاف الليل والنهار دسسابا والدلي ديني wani lokaci dare ya daɗu akan yini wani lokaci yini ya daɗu akan dare wani lokacin ya zamanto sun yi daidai wa daida wani lokacin wato muna cikin rana yanzu dare ya zo shi muna cikin dare rana ta zo ta wato kowanne ya mai ɗan uwansa la'ayatin li'ulil albab lalle akwai ayoyi daki-daki waɗanda suke nuni akan kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ikonsa akan samar da abin da ya ga damar ya samar da shi akan rasar da abin da ya ga dama ya rasar da shi amma ba ga kowa bai ce li'ulil albabi ga ma'abuta hankula. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سوانه ne ma'abuta hankula Allah ta'ala ya ce su ne waɗanda yadhkuruna Allah suke ambatan Allah tabaraka wa ta'ala qiyaman halin kasancewarsu suna tsaye wa qu'udan suna zaune wa ala junubihim suna kwance a saman shinhudinsu wato suna ambatan Allah a kowane hali idan mutum yana tsaye kaga idan mutum zai tafi masallaci akwai zikirin da ake in za a tafi masallaci idan mutum yana tsaye zai karanta fatiha in yana cikin sallah idan yana ruku'u zai karanta addu'o'i idan yana cikin ruku'u idan yana sujada zai yi ambatan Allah a ciki hakanan kuma idan mutum zai zauna akwai addu'ar da zai yi idan zai zauna hakanan idan zai tashi akwai addu'ar da zai yi haka idan mutum ya je shi ya kama makwancinsa zai kwanta akwai addu'a wanda sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalamu ta tanadar wa mutum. Wato da kowane lokaci bawan Allah a halin tafiyarsa ne, a halin zamansa ne, a halin kwanciyar shi ne akwai abubuwan da sunna ta tanadar mishi. Shi ne waɗanda suke ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ƙiyaman halin kasancewarsu suna tsaye, wa ƙu'udan suna zaune wa ala junubihim kuma suna kwance a saman hankurkuransu. wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard sannan kuma suna yin tunani cikin halittar sammai bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala da yayi wal ardi da kuma halittar ƙasa da Allah ya yi suna yin tunani su fahimci abin da yake cikin sammai da ƙasai na hikimomi waɗanda suke nuni akan girman Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma ikonsa da sanin shi akan dukkan abubuwan da bayi suke aikatawa aiki mai girma ko maras girma kyakkyawa ko maras kyawu da kuma hikimarsa da kuma zaben shi ga bayinsa waɗanda suke nagari a kansu dawwama akan yi mishi biyayya da kuma taɓarwar shi ga bayan shi wanda bai yi nufin shirya ba a gare su su kasance akan bata rabbana ma khalaqta hadha batilan wato waɗannan bayan Allah nagari suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha khalqa wato baka halitta wannan halittu da muke gani da idanuwanmu ba batilan saboda wargi saboda wasa subhanaka ubangiji tsarki ya tabbatar maka dangane da ka halitta halittu ga baki ɗayansu dan wargi faƙina azaban nar ya ubangiji ka kare mu daga azabar wuta an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fulayen zuruna shin wai su kafurai ba sa yin diba diba wanda yake cike da basira ilal ibili zuwa ga raƙumma kaifa khuliqat ƙaƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta su yanda Allah ta'ala ya halitta su ga su da girma shirim a tsaye amma ɗan ƙaramin yaro za a ga cewa yana jan su ya kai su inda yake so in mahallaka zai kai su zai ja su ya kai su mahallaka ba tare da sun shure shi ba wa ila sama'i kaifa rufi'at shi yanzu su waɗannan kafirai ba sa yin dibi-dibi wanda yake cike da basira ila sama'i zuwa sama wanda ta musu inuwa kaifa rufi'at yanda Allah ta'ala ya ɗaukaka wannan sama daga ƙasa ba tare da waɗansu gimshikai ba wanda in ɗaki ɗaya za ka yi ɗan ƙaramin ɗaki sai ka samu mushi waɗansu gimshikai ka yi amma ga sama na yadda take reshimemiya ba wani gimshiki wanda idan ka zai nuna maka ba sa yin dibi zuwa ga wannan wa ilal jibali kaifa nusibat sannan kuma ba sa yin dibi zuwa ga duwatsu yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa su akan ƙasa ta yanda ƙasar wannan ba za ta yi rawa ba ko kaɗan wa ilal ardi kaifa sudihat sannan kuma ba sa yin dibi dibi wanda yake cike da basira zuwa ga ƙasa kaifa sudihat yanda aka shimfiɗa ta ta zamanto daidai tafiya a kanta ba ta zamanto mai tauri ba irin dutse wanda in kana tafiya za ta iya maka sartse ko ta maka wani abu ba ta zamanto mai taushi ba kamar matala yadda kana tahiya za ka raka girgirwa a kai ta zamanto daidai yadda za ka yi tafiya a kanta ba tare da ka sha matsala ba fazakir inna ma anta muzakir Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fazakir ya Muhammad, ka tunatar da su haɗuwarsu da Allah ka tsoratar da su azabar alkiyama, inna ma anta muzakirun sani dai kai mai galgadi ne, mai nasiha ne, ba wai ba kai mai shiryar da su ba ne. Wato, inna ma anta muzakirun walaisa alaika hudahu. Kai mai tunatarwa ne mai galgadi ne, shiryar da su ba akan ka yake ba. shine Allah ce lasta alaihim bi musaitirin illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al'azab al-akbar wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace afalam yasiru fil ard wai shi yanzu su waɗannan kafirai waɗanda suke da taurin kai ba sa amsar wa'azi ba sa yin bulagurarruka fil ardi a cikin ƙasa su shiga su kurɗa mana su ga yanda gari ruwa yake fayanzuru su leƙa su gani kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yanda ƙarshen waɗanda suke kafin su ya kasance waɗanda suke kafin su na mujirmai yanda ƙarshen su ya kasance na yanda Allah ta'ala ya hallakar da su saboda laifin da suka aikata saboda sun saba wa manzannin shi sun yi ta da karan hanci sun ƙi yin biyayya ga annabawa Allah ta'ala sai ya hallakar da su wa ka'ayyin min ƙaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw muqa'il an gane ku kan min ƙaryatin kenan wa kan min ƙaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw muqa'il to ba sa yin dibi to al'aya wannan ayar ta zo ta a falam yasiru fil ard a falam yasiru ba a walan ba ta zo a gurare guda uku wanda zaka ce fayan zuru an gane ku fayan zuru cikin suratu muhammad wannan wanda ita ce ya kawo ana akwai ta cikin suratu ghafir أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين قالوا كانوا أكثر منهم وأشد قوة سيكما أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين تقوا أفلا تعقلون كو أفلا يعقلون سورة يوسف سيكما أفلم يسيروا تهدوا وأن فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها سورة الحج كنا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور بيتم ودنا غدا هدن sai dai a walam ya siru ba a falam ya siru kenan an gane ku? wal'ayatu fil babi kathira wato ayoyi waɗanda za su iya shiga ƙalƙashin wannan babe ɗin suna da yawa a cikin alƙur'ani Allah ya ce wa ja'alna fil ardi rawasiya an da bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun wato mun sanya duwatsu a saman ƙasa saboda kada ta dinga sama da ƙasa da su mutanen ƙasa waj'alna fiha fijajan subulan sannan kuma mun sanya manya-manyan hanyoyi a cikin ƙasa ɗin saboda su dinga shiryuwa su gane wannan hanyar da za ta kai ka gurace wannan hanyar da za ta kai ka magarya ce wannan hanyar da za ta hudda ka daga Nijar ce ma wannan hanyar da za ta hudda ka daga Afirka ce ma za su gane wannan da su sannan kuma gashi na Allah subhanahu wa ta'ala wato yace wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun a wani gurin yace akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha a arsaha a wani gurin Allah yace alam naj'al al arda kifatan ahya'an wa amwata akwai ayoyi da dama wanda za su iya shiga kalkashin wannan babi wanda suna nuni akan cewa mutum yayi tunani ya lura da kyau ya gane cewa da mai rai da mamaci duka matattararsu ita ce ƙasa shine alamun ja'alil arda kifatan shin ba mu sanya ƙasa ta zaman tu mai tattarewa ba wanda ta hada a haya'an wa amwatan rayayyu suna tafiya a ƙasan ta matattu kuma abin ne su a cikin ta waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata alam naj'alil arda mihadan wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subatan waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha hal zuwa karshen ayoyi wa min al-ahadith wato yana daga cikin hadisan da za su iya shiga kalkashin wannan baban al-hadithu sabiqu hadisin da ya gabata a cikin baban da yake kafin wanda muka karanta wancan baban da yake magana akan muraqaba babul muraqabati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace alkayyisu man dama man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wato mutumin da yake mai hankali mai wayewa dan binni shine man dana nafsahu wanda yake yi wa kanshi lissafi yake yi wa kanshi hisabi me ya aikata a yau kyakkyawa don ya gode wa Allah ta'ala a kai me ya aikata a yau mummuna saboda ya nemi gafarar Allah ta'ala me ya aikata a yau wanda zai ci moriyarsa a gobe kiyama me ya aikata a yau wanda zai haɗu da azaba a gobe kiyama ta dalilin shi shine man dana nafsa wannan shine ake ce da shi wayayye mai hankali dan binni dan bariki a mu hausa kenan a mu yan Nijar. wa amila lima ba alama saboda in kace dan bariki a yan Nigeria baka nufin iri dan bariki namu na haka an gane ko wa amila lima ba'da maut kuma ya zamanto yana aiki na alkhairi saboda ya ci moriyarsa bayan ya koma ga Allah subhanahu wataala wato wannan shine alkayyis wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-aman kaga manzo Allah ya faɗa wanda yake wawa kwa ɗan ƙauye ba gidaji sulkumi kidahumi wanda bai san ba abin da da aiki shine mun atba nafsahu hawa wanda ya meka wa kanshi ya meka wa zuciyar shi ragamar jan kanshi shine wanda ya bai wa kanshi son zuciyarta ya biya wa kanshi son zuciya ran shi ta bashi ya kwanta ya yi barci tun daga karfe tara na dare har karfe goma na safe ta bashi in ya tashi ya je shi wajen kari a wajen kari kaɗai ya bata awa biyu karin sahe ya kai sha ɗaya sha biyu sha biyu yana hutawa in ya zo ya ɗora shayi fireme dezem firemen shi da dezem har karfe biyu ya zo shiga baki ɗaya da daren da ranar ya ɓata ta yanzu bayan azahar akwai ƙailula hallo zai je yana tashi daga asar kuma loran shi ya ta kawata mashi ya je shi sufar a je gudu saboda in ba gudu jiki yana saurin lalacewa yana ga baki ɗaya da wunin da dare yanzu bayan an zo an yi magariba maimakon ya tsaya ma a masallaci ya karanta qur'ani a akwai musalsalat da za a zo a gani umar dan abdulaziz ko a ga urdogul ko a ga usman ko a ga wani dai wanda yake zamani to ga wannan shine al'ajis da yanda ya kai a iya turanci da yanda ya kai a iya larabci da yanda ya kai a iya faransai da yanda ya kai a shiga gari ruwa da ƙasashe ba gidaje ne saboda abin da yake iyakacin abin da yake shine kawai daɗin shejin shi a yanzu amma a gaba daga ya ɗan zaren hankalin shi ya dawo zai gane cewa abubuwan da ya a baya shirme ne an gane shine man atba nafsahu hawaha wa tamanna ala allahi al'amani kuma yake gurin wato ya samu abubuwa na alkhairi a wajen Allah al'amani yana gurin ya zamanto mai kuɗi yana gurin ya zamanto mai ilimi yana so yana gurin ya zamanto ya samu mace ta gari yana gurin ya zamanto gidan wane irin na gidan wane yayi gini irin na wane yana gurin ya zamanto ya hau mota irin ta wane wanda shi kuma ga baki ɗaya abubuwan da yake ba sa nuni akan yana neman haka nan wannan shine al'ajis bawa kenan na'am alhamdulillah ilmin da subhanahu wa ta'ala